من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ذراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرأ مكرا إن رسلنا, إن رسلنا يكتبون ما تمكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة كما اليوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da wannan yammaci yau 21 ga watan tara hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1443 wanda ya zo daidai da 22 ko ga watan hudu 2022 Gregorian calendar kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkurani mai tsarki a wannan wuri mai albarka masallaci na kofar gidan mai girma sarkin nan ba bayan da Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani cewa wasu daga cikin mutanen maka duk lokacin da aka saukar da wato kenan aya a gare su wato kenan lokacin da aka saukar da aya daga ubangijinka a gare su to sai su rika sai su rika daukansa wato kenan wani da wani irin yanayi ko kuma bayan inda Allah madaukakin sarki ya bayanin cewa suna tuhuman annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ba a saukar masa da aya daga ubangijinsa ba alhali kuma ayar a gurin Allah madaukakin sarki take annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da ikon ya jawo aya ya kawo ta a dole kuma lamari ne wanda yake na gaibi sai ran da Allah ya ga dama ya saukar to sai Allah madaukakin sarki ya yi musu wato kenan a narko cewa wannan abin da suke yi bai yi daidai ba don haka su saurara su ga abin da zai faru annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya jira ya ga abin da zai faru kaga duk mai hankali aka ga masa wannan kamar ana sashi a cikin nazari to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bamu halin su waɗannan mutane a na wannan lokacin inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa idza azaqna an-nasa rahmatan duk lokacin da muka dandana ma mutane wani jin kai wani taimako wato kenan ko ruwan sama ko lafiya ko arziki ko wani riba a kasuwanci ko kuma dai abin da ya kama da haka wanda zai faranta cikin dan adam min ba da zarra'a bayan wato kenan cuta ko masatum da ta shafe su bayan da babu ruwan sama sai aka yi ruwan sama kaga mutane ya kamata su ji daɗi da babu lafiya sai Allah ya kawo lafiya da ana cikin talauci sai Allah ya kawo wadata da ana cikin kunci sai Allah ya kawo waraka to kaga wannan rahama ce ta Allah min ba da zarra bayan cuta masatum da ta shafe su to abin mamaki shine ya zahu makaru fi ayatina sai ka ga mutane kuma sun koma cikin makirci a kan ayoyinmu saboda yanzu in kudi ne yanzu suna da shi duk da cewa da ba su da shi lokacin da ba su da shi sun koma ga Allah in lafiya ce da karfi yanzu suna da ita duk da cewa da babu lafiyar yanzu in mulki ne yanzu suna da shi to duka in waɗannan abubuwan ya faru sai ya zama ayan Allah kuma tana son ta dawo da su ta tankwara su su bi gaskiya ta takaita su akan abin da yake daidai yanzu kuma karfi da lafiya da kuɗi da mulki ya sa za su iya yin abin da suka ga dama to sai ayar Allah ta zama abin karo a gare su don haka sai ya zama sai su tunanin hilar da za a warware a hana mutane bin ayar Allah din shine ce idahum idalahum makrun sai kaga sun zo suna kulla makirce makirce fi ayatina wajen warwarewa wato kenan ayoyinmu su soki addini su bata masu addini su kawo duk hanyar da za a kawo fasadi da kuma barna alhalifa da ba haka suke ciki ba da suna cikin kunci yanzu Allah madaukakin sarki yayi musu wannan dabi'a ce wato kenan ta dan adam Allah madaukakin sarki ce kullahum ka gaya musu ya Muhammad Allahu asra'u makran in ma kirce za ku yi Allah madaukakin sarki yana da gaggawan warwarewa mai kircin ku kuma Allah madaukakin sarki ya dada muku talala da wuri-wuri za ku fada wato ke da cikinta in ya naɗa muku tarko da wuri za ku wato ke kama a cikinsa saboda haka ya kamata a ce suna da masaniya akan wannan ya kamata suna da masaniya akan wannan anan annas malaman tafsiri suka ce ana nufin mutanen makka ko kuma a ana nufin wato kenan kafirai kafirai ne idan sun shiga wannan yanayi kenan ba lallai mutanen makka ba kafirin duk duniya baki daya in sun shiga cikin wannan yanayi suna cikin halin kakanin kayi abin tausayi in sun samu karfi kuma sai kuma wato kenan duk hanyar da za a bi a dakile addinin musulunci za su yi to san cewa Allah madaukakin sarki asra'u makran tsarin sa na warwarewa makircin su da sa su a cikin tarko Allah madaukakin sarki nasa yafi gaggawa duk lokacin da ya yi musu haka dole za su fada ba su fada ciki ku duba irin wato kenan gabar da kasashen turai suke musulunci yanzu abin da ake hasashe shine daga nan zuwa shekara 25 yaran da za a haifa a italiya kusan 60% din su musulmi ne yaran da za a haifa a ingila kusan 50% din su musulmi ne yaran da za a haifa a duk kasashen turan nan kusan kowace da ya ka samu wadda nan da shekara 25 zuwa 30 yaran da za a haifa ba musulmi ba population din zai zama wato kenan na musulmi shine haya kaga wato su da kansu sun yi bincike akan wannan kuma suna ganin zai faru kuma dole zai faru kuma suna ji suna gani duk da wannan gabar tasu da suke ma musulunci din nan da haka Allah ya ce ina rusulana tabbas lalle manzanninmu yaktubuna matan furuna duk abin da kuke na makirci suna rubuta shi ana documenting akwai documentation duk abin da kuka tsara za a yi rubuta shi za kuma ajiye sannan kuma zai koma kanku kamar yadda wata kidan suke gani a yanzu to muje
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاتف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين
الله بارك فيك هو الذي الله شيني wannan da yusayyirukum yake tafiyar da ku yake hore muku halin tafiya a cikin sauki filbarri a cikin tudu walbahari da kuma wata kenan teku kana tafiya akan mota akan tudu ko akan mashin ko akan keke ko akan kowane irin abun hawa ko dabba Allah maɗaukakin sarki shine yake yassare maka wannan tafiya din yakan kawo ta cikin sauki ka je duk inda zaka je ka biya bukatan ka ka dawo wannan Allah ke hore wannan wal bahar haka kuma cikin teku wa hau kan wato kenan jirgi ko kwale-kwale ko jirgi babba da sauransu ku yi tafiya ta kwana da kwanaki a ciki Allah madaukakin sarki ya yassare wannan abin da Allah bai so ba da haka ba za ta faru ba da yawa daga cikin mutanen da suka fito za su tafiya Allah bai kaddara tafiyar ba kuma tafiyar ba ta yiwu ba ko dai su mutu ko kuma wani dalili ya zo da kwata-kwata tafiyar ba za ta yiwu ba dole suna je suna gani in Allah bai yassare ta ba za ta faru ta haka ballantana a tudu ma zai haka zai faru ballantana kuma wato kenan a ruwa ta haka Allah ba da kukin sake shine yake hore wannan hatta da kun da filfulki har sai lokacin da kuka kasance kun shiga cikin wato kwale-kwale wajarai na bihim sannan Allah madaukakin sarki ya gudanar da wato wannan kwale-kwalen ko kuma kwale-kwalen jarai na suka gudana kwale-kwalen suka gudu a kan ruwan bihim da su mutanen birihin ɗayi batin da iska wadda take mai daɗi kana cikin ruwa rubu kwale-kwalen suna tafiya suna tafiya da ku suna tafiya da ku suna tafiya da ku a cikin wato kenan kwanciyar hankali da walwala wa farihu kuma suna jin daɗi gasu suna tafiya akan roko ba su nutse ba farihu biha suna farin ciki da wannan to ja'atuhum rihun asifun sai wato kenan iska guguwa sai ta zo ta ta bala'i sai kuma suna je suna gani sun yi tafiyan kwana ɗaya da rabi yanzu ga ta nan tana tafowa kuma maybe calculation din shine in the next 30 minutes za ta ce musu idan suka juya baya ma ba za su kai gida ba in suka yi gaba kuma dada tinkara da suke tunda za ta zo in 30 minutes in suka ci gaba maybe za su ci karo da ita in 20 minutes in kuma suka yi baya maybe za ta same su a 45 minutes duk yadda suka yi dai babu wato kidan babu makawa sai sun ci karo da ita iska wadda take mai guguwa waje ahumul mawju sai kuma wato kenan kumfar ruwa tunda tana kadawa wawure yana kadawa tana kadawa kumfa tana tashi wato kenan sai ga ta tun faro su wanda ya je bakin teku a Lagos ya ga yadda kumfa take dagawa take sauka take dingawa take sauka wallahi zai fahimci wannan ayin fiye da wanda bai san hakan din ba kumfa ne za ta tashi kaman kaman dutse kaman girman dutse tana tafowa tana tafowa ita da ruwa ruwan iyaka kallanta ne kuma Allah ya kawo iska tana kada shi tana maka shi dan haka yana kumfa sosai yana tashi wanda ta ta rufu sai ta rufe muku wato kenan kwalakwalan gaba daya wannan kuma za ta zo ta min kulle makanin ta ko ina ta ko'ina kawai da inda in ta zo ta tunda yanzu misali a ce tebur dinan ne kwale-kwale kuma iska ta kai girman masallacin nan sai ta zo ta rufe ba za ka ce ta ko'ina ba ta gaba da yamma kudu da arewa ku ko'ina duk da cewa a lokacin take tafiya tana da specific direction da take tafiya amma ta zo ta rufe ta lullube ku gaba daya ai shikenan ta rufe ku wato kenan ta ko'ina to lalle a wannan lokacin waja'ahumul mawj min kulli makanin wa zannu suka tabbatar da cewa annahum uhita bihim lalle yanzu ka an gama kewaye su an gama an gama kewaye su wato uhita asalin ta kamar misali ce kun tafi yaki ne sojoji sai suka muku wato kenan kofar rago sai da kuka wuce sai wasu suka tare ta baya sai nan kuka ga wasu ne nan kuka ga wasu suka an kewaye ku kenan kaga kenan automatically matsala ta faru don gaba ɗaya za su wallafu za su wallafu lahira to su ma sai da suka ga haka suka tabbatar cewa lalle yanzu mutuwa ta same su saboda wannan kumfan kogin gaba ɗaya zai halakar da su gaba ɗaya to a wannan lokacin da awullaha sai ka ga suna addu'a suna kiran Allah suna addu'a suna la haula wala quwwata ya Allah ya Allah Allah ka tsayar da mu Allah Allah la ana ta kiran Allah madaukakin sarki mo kole sai na lahuddina suna masu ikhlasin addini sun mance da komai sun manta da uzza sun manta da lata sun manta da manata sun manta da komai kowaye sun manta da shi mukhlis ila lahuddina sana masu ikhlasin addini a ga Allah madaukakin sarki sa cewa ya Allah la ina jaita na min hadihi wallahi in har wannan karan ka Allah ka kubutar da mu a cikin wannan don sun tabbatar cewa mutuwa za su yi Allah idan ka tsira da mu a cikin wannan wallahi lanakuna na mina shakirin za mu zama daga cikin mutane masu shukura za mu koma ga Allah za mu kankan da kai za mu kaza kaza da sauransu wannan tsakaninsu da Allah maɗaukakin sarki suke yin wannan to wannan yanayin da dan adam yake samun kansa Allah ya saba misali a wannan wurin ba lallai wanda suka shiga cikin kogi ba wanda suke cikin mota suka ga ta fara gib gib tana hantsalawa Allah suke kira ko ba haka bane la ilaha illallah la haula wala quwwata wanda suke cikin jirgi sai pilot ya ce musu to fa mun riga mun bata mun yi losing control ko kuma mai ya kare ko kuma kaza kaza da sauransu matsala ta faru ko kuma aka harbi jirgin gaba daya ko kuma a ce communication ya yanke tsakanin jirgin da ainihin center da suke controlling din jirgin ko babu hanyar da za su communicating da next station to kaga matsala ta faru sai da su kansu za su mutu ko shirya ba kowa ya parachuting a fado kowa ya dauki abin nan parachute ya saka kawai jira kuke ku ga inda za ka fado ba ka san inda za ka fado ba a cikin teku za ka fado a cikin jeji za ka fado gaban zaki da abin nan da sauransu a cikin wuta za ka fado duba za ka fado ba ka san me za ka fado ba a cikin irin wannan yanayi sai ka ga mutane duk sun koma ga Allah wadda kuke sarki sun koma ga Allah yanzu in za su kira Allah Allah shi shi kadai za su kira mukhlisina lahu dina suna tsarkakewa wato kenan addini a gurin Allah madaukakin sarki to mu je malam فلما أنجهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون to ɗabi'an ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ce falamma an jenahum ko falamma an jahum lokacin da Allah madaukakin sarki ya tsayar da su idahum yabghuna fil ardi sai kaga sun zo kuma sun koma cikin wato kenan zalunci a ban kasa sai su koma cikin fasadi a irin wannan in ba Allah ba babu abin da zai ike da su amma sai Allah ya tsayar da su walakwalan ya tsira suka ga sun taka gaci da kafarsu suna tafiya yanzu ba maganar limewa ko in jirgin sama ne Allah ya kawo control aka samu communication aka samu abin da ake kira soft landing suka sauka a hankali koma a ina ne in ma mota ce Allah ya rike ta ta tsaya aka tashi kowa yana haki to yanzu ba an dawo abin nan ba Allah ne ya yi wannan ko idahum yabuna fil ardi sai kowa in ya koma gida kuma sai ya koma cikin aikin zaluncin sa irin nada ya koma cikin barnarsa sai ya manta da wannan abin da Allah madaukakin sarki wato ke musu bugairar haƙƙin ba tare da yana da haƙƙin yayi wannan zaluncin ba ko yana da haƙƙin yayi wannan wato kenan kafircin ba wannan shine ɗabi'a ta dan adam shine kafin musulunci wasu malamai suke cewa halin da musulmi suke ciki a yanzu wasu lokuta wannan ɗabi'a ce ta mushirikai haka suke wasu ka ce wani lokaci musulmi sukan shiga cikin yanayin da har ya fi muni akan wannan domin kaga so idan su shiga wannan yanayin sai su kira Allah ko mukulisi da lafudina yanzu idan wani ya shiga irin wannan yanayin sai ya kira wani mutum kuma sai ya kira wani malami ko wani shehi don haka kaga wato kenan su suna shirka a lokacin da suke zaman lafiya idan sun shiga halin kakanika yi sai su koma ga Allah yanzu mu kuma in mun shiga cikin wannan halin kakanika ne a daidai lokacin da mutum zai kira zai kira shehunsa ko kuma ya kira malaminsa ko tunanin kungiyarsa lokacin da mutum yake gab da bakin mutuwa yana kira ya Hussein ko yana kira wani malami ko yana kira to kaga wannan yanayi wato kinan muninsa ya fi mako ne ilmuni kenan shirkar ana yin ta a cikin halin da ake zaman lafiya yanzu an shiga halin kakani kai ma kuma har yanzu ba ba tsira da ita ba to Allah ba da kukin sarki ce to dan adam yana irin wannan da gairil haƙi ba shi da haƙƙin yayi wannan bai cancanta ba don haka Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna bababihum ala anfusikum wallahi zalincin da kuke akan kanku kanku kuke zalunta ba ruwan Allah ba da kukin sarki babu abinda za ku rage shi babu abinda za ku rage shi babu kuma abinda za ku kare shi da shi saboda haka wannan abin da kuke yi ala anfusikum a kawo kanku wato kenan kuke yi kuma wannan zaluncin da kuke ma kanku din nan saboda bukatar son zuciyarku to ku sani matawal hayatid duniya dan wani jin daɗi ne na rayuwar duniya ba ka tsira ba kula kula ya tsira ko ko jirgi ya sauka an samu soft landing ko mota ta abin nan ko kuma wani yanayi ko na yaƙi misali yanzu kamar irin yanzu da ake da a ce yan kidnapping sun zo sun kawo mamaya ana fufufufufuf ana harbi da bindiga ko boko haram fufufufuf ana harki da bindiga mutum ya shiga hankalin sai tashi ya shiga halin kankanin kai ya kira Allah madaukakin sarki Allah ya sa abin ya lafa ko ya samu wata kuci ya tsere ko wani abu ba ya dawo hankalinsa ba ya zuwa ya kamata ya dawo ga Allah madaukakin sarki ce wancan daren da yan kidnapping suka zo suka yi don yanzu haka suke su je su bude wuta a gari kuma za su kewaye ta ko ina amma Allah madaukakin sarki ya tsere da shi ya kamata ya tunanin cewa Allah ne ya tsere da ya kamata na koma ga Allah madaukakin sarki daga kuma ni da sabo mu riga mun yi hakan nan to amma sai mutum ya koma gidan jiya kuma kaza ta tone Allah madaukaki zai ce to wannan fa dan rayuwar duniya ce yar kadan ko da ka tsira a wannan to ai baka tsira ba Allah ji dan bai a wannan masallaci yana wa'azi ya ce tarko na Allah mai yawa ne kun jiya in ka wuce wannan ka ji ka cikin wani ba an tallake wannan ba a waki shi nan ya kare a gobe kuma duk wani yana yana nan tafe to ko ba ma irin wannan din don lokacin da ajalin ka kai ka a ranar za a ajiye ka a gefe ko suma ilaina rajukum sanan zuwa gare mu za ku koma komowar ku za ta zama zuwa gare mu ne wa nunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna wallahi Allah madaukakin sarki yace za mu za mu ba ku labarin wato kenan abin da ku kasance wato kenan kuna aiwatawa wannan aya ta kunshi abubuwa da yawa da darasi wani lokaci da kai kike dabi direct wani lokaci sai ga an koma wato kenan zuwa gaibi kawai da kita hatta idza kuntum fi fulki wa jarayna bihim ka gani kuntum fil fulki yace jarayna bihim kaga ya tashi daga kitabi ya koma me wato kidan gaibuba Allah yana addressing ɗinku directly sai yace kuma wa jarayna bihim iska za ta tafi za ta kada ta tafi wato kidan tare da su na fata mun fahimci wannan wani lokaci alkur'ani sai yana magana da kai abin da ake nufi nan sai yana magana da kai ko yana magana da ku sai ka ji ya magana da koma magana da wa'ansu wanda shi ne ake kirsa intikali min al-kitabi ila al-ghaibuba qur'ani yana da irin wannan sosai wani lokaci misali yake cewa wasaqahum rabbuhum sharaban tahura wasaqahum rabbuhum sharaban tahura sai inna hadha kana lakum da kuma ana magana da hum ne kaga gaibi ne ko yau ubangijinsu ya shayar da su abin sha wanda yake mai tsarki kaza kaza sai ce ina haza kana lakum jaza'an sai ya zama kuma yanzu ko ake addressing to duka wannan daga cikin wato kenan nau'o'i na balaga alqur'ani malaman fikihu musamman malaman malikiya sun fitar da wani fikihu a cikin wannan aya a matsalar da ta shafi yanzu idan misali aka ce mutum ba shi da lafiya ba shi da lafiya ya yi kusan mutuwa sai aka ga yana da dukiya yana da 'ya'ya sai ga yana ɗiban dukiya yana haka da ita yana ɗiban dukiya yana lalata da ita yana ɗiban dukiya yana lalata da ita za a bar shi dama ya ci gaba amma kuma dukiyarsa ce fa sai suka kawo hukuncin da ake kiransa alhajaru shine za a silin din damar da kake da ita na sarrafa dukiyarka ba za a bar ka haka kawai ka lalata ba duk da kai ka tara ta fara na kiransa alhajaru ko yawwa idan mutum yana cikin rashin lafiya ana tsammanin mutuwa aka gana haka da dukiya za a sa masa abin nan ko kuma ya fita cikin hankalinsa ko da ba mutuwar amma ya zama taɓaɓɓe wani dalili ya zo ko mota ta buga kan kwakwalwar an samu matsala sai yana lalata dukiyar duk da dukiyarsa ne sai a sa masa abin da ake kira alhajaru haka ne to a cikin wannan sai suka ce to lokacin da mutum ya shiga kwale-kwale sai je irin wannan yanayin wannan kwandishin din wanda ana ganin cewa hakikatar mutuwa ta zo ta ko ya shiga jirgin sama ya shiga irin wannan kwandishin din wanda ana ganin tabbas kusan 70% na anticipation na mutane shine mutuwa zai yi yana da yancin ya sarrafa dukiyarsa ko suka ce a'a akwai hajar a nan ba musamman ma irin zamanin mu na yanzu nan kuna cikin jirgi su kansu masu falon din suka ce to gashi condition din da ake ciki ana gani in the next 10 minutes za mu iya mutuwa shikenan sai haka dauki waya sa tititititi kudin sa dama biliyan 350 ne titititi sai tura karo sai ce ya bata sha ya ya ya yi haka ko ya duba titititi kawai ya transfer a wanda ya ga dama ba zai yiwu ba ko ya yi wannan za a yi revoking ba a yi reversing back ko irrevocable ne ake ko menene to wannan bashi da yancin ya sarrafar da wannan ko a cikin kogin ne ya kai wannan stage din to bashi da yancin da zai sarrafar da dukiyarsa a wannan lokacin sai dai in an dawo in an yi aka tsallake ya koma cikin halin kakanika yi ai ya fita da cikin halin kakanika ya dawo cikin halin kwanciyar hankali sai ya sarrafa dukiyarsa wato kenan yanda ya gada ma malamai sun fitar da wannan isin baɗin wannan hukunci a cikin wannan ayan to mu je malam إنما إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون Allah madaukakin zarge ce inna ma matsalar hayati duniya jama'a duniya nan da muke kananta tana da misali za mu kwatanta misalinta in ji Allah madaukakin sarki kamar yin Allah lafa minas sama'i kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama baktala da bihi na batul ard sai ya zama duk irin da yake cikin ƙasa sai ya cakudu da ruwa ciya irin ciyawa irin da muka shuka da sauransu ko ne ko menene ko kuma a bayan an yi ruwan sai muka zo muka tona kasa muka abina da wanda muka shuka da wanda bamu shuka ba duka in an yi ruwan sama sai ruwan ya haɗu da wannan irin shikenan sai iri ya kumbura ko faktala ta bihi na batul ard mimma ya kullu nasu lana cikin abin da mutane suke ci gero gyada dawa shinkafa mai da sauransu duka sai kaga sun tsoro cikin abubuwan da mutane suke ci wal an'ami da kuma dabbobi kamar harkiya karangiya karsuwa mata kubul da sauran irin waɗannan abubuwa din ko wa faki hatan wa abban faki ha kayan marmari irin wanda mutane suke ci abban kuma dukkan ciyayi da dabbobi wato kenan suke ci ko yau wato Allah ya sauka da ruwa waɗannan abubuwa sun haɗu irin sai dama yana bushe na cikin ƙasa bai tsiro ba yanzu da aka yi ruwa yanzu ya tsiro to bayan ya tsiro wani lokaci zai ci gaba da girma hatta idza aka zata al-ardu zukrafaha har sai lokacin da duniyar kasar ta dauki wato kenan adanta wato kai kwalliya shine wato kenan ko ina ka fita kore can amfani yayi kyau mutane suna ta abin nan gero yayi kyau dawa ta yi kyau gyada ta yi kyau komai yayi kyau sannan kuma ta bangaren dabbobi karangiya ta yi kyau harkiya ta yi kyau kansuwa ta yi kyau ko da sauransu su ma suna murna ana cirowa ana ba su suna ce hankalin su a kwance da sauransu kasa ta yi kyau abin sha'awa wa zayyana ta yi ado sosai kamar ka ce ta sa kaya kala kala da ka je nan ka ga irin wannan nan ka ga irin wannan wannan ka kala kala a ban kasa abubuwan sha'awa ba zana aluha sannan masu gonar suka samu zaton cewa annahum qadiruna alaiha ko kuma suka samu karfin gwiwa a cikin zuciyarsu kamar ya kirin cewa a albarka bana kamar an yi an samu albarka bana damuna ta yi kyau komai ya yi abubuwa duk sun kawo yadda ake tsammani ko yawwa kawai nan da kwana kaɗan insha Allah yunwa za ta kuce za a fara girbi za a fara kaza za a fara kaza wadannan annahum qadiruna alaiha ko sun zace cewa lalle suna da iko akan wannan fataha amruna lailan sai lamarinmu ya zo mata da daddare da daddare sai a yi wani irin ruwa na ban mamaki sai zo duya kone kome da kome ko kuma a kado iska bushasshiyar iska bakarara irin wanda aka yi wa adawa sakara ha alaihim saba da yalin wata mani ta ayyamin husuman to su kai a muku na dare ɗaya kawai sai ya zo sai ya kone ta gaba ɗaya sai ka wayi gari wato kenan babu ita auna haram ko kuma da rana tsaka kuna ji kuna gani da daddare kan kuna abin nan ko Allah madaukaki sarki yana irin wannan a inda ya ga dama Allah ce inna balawnahum kama balawna ashaban jannati iz aqsamu la yasmunna habis bihi kaga wannan mutanen gonan su na dabino suka alkawari za su zo da asusu ba za su tashi su je su su je su su yanke za su hana miskinai za su yi rowa ko daga da Allah har da kadiri to cikin daren sai Allah ya aiko iska ta zo duk ta kone gonar gaba da babbar gona ce suka fito suka ce annabi da Allah rasul kun tun sari mi ku san sai maza maza mu tafi mi san mako mu je mu gyara gonar nan mu kome da kome kar ma miskinan Allah yarkulan na halayyun alaikum miskin to bayan sun je sai suka ga ta kone ta kone gaba daya sai suka ce kai mun yi batan kai fa ba nan ne gonar ba ina ne gonar a nan ne fa inna la dalul a ba wani dalul din na annan din da ita ce gonar ko dama mai dan wa'azin cikin nasu yace masa a da alama kullu kullu la tusabbihun ai dama na ce muku ku koma ga Allah madaukakin sarki to irin wannan sai ya faru da daddare ko kuma da rana balo-balo mutane suna ji suna gani waje an hasidan sai muka sanya gona ta zama wato kenan girbabbiya ka allam ta gina bil'as kamar kai ka ce jiya ba ita ce ta wadatar da idan mutum ba jiya ka ganta abin sha'awa ta bilge ka ta kayatar da kai ta komai da komai mun gane wannan to wannan shine misalin wato kenan duniya yau ta kone jiya tana nan yau kuma babu ita babu dalilinta to haka rayuwar duniya take jiya kai ne ko yawa wani malami ta ana cewa ka bari ka bari ka bari to in baka ka ki bari to sai ka bari dama ka bari ne wai in baka ki bari to akwai ka bari jiya kai ne mai mulki yau sai a waye gari ba kai bane ta lalace jiya kai ne mai kudi yau sai a waye gari babu kudin jiya kai ne mai sarauta babu jiya kai ne mai lafiya sai a waye gari yau babu lafiyar duk abin da kake gadara da shi jiya kafin ka yi shoni ya yi kuma ya bar shi ko yawwa ko kujerar mulki ne kafin ka zauna akan ta wani ya zauna in kudi ne kafin ka yi wani ya yi wani hausawa suka ce wai kafin wani ya mutu ai wani ne ya riba ko o yau kai ka mutu kai rayuwar sun ribe tuntuni eh kafin wani ya mutu wani ne ya riba to haka ne rayuwar duniya take shi yasa ba a san wato kenan mutum ya zama yaro da zarar sun zo wa idza habbat riyahuka faktanimha fa inna li kulli khatibatin hubutu duk lokacin da iskar ka ta kada to maza maza ka ribace ta kai aikin alkhairi kai aikin alkhairi kai gina aikin alkhairi tsakaninka da Allah tsakaninka da mutane tsakaninka da al'umma tsakaninka da addininka kai aikin alkhairi kai making abin da ake kira better utilization na chance din da Allah madaukakin sarki ya baka saboda zai tabi fa inna li kulli khatifatin hubut duk abin da kaga ta kada iska da kaga ta kada fa fa fa fa fa fa fa ha za ta sauka za ta sauka in ta sauka kuma shikenan yanzu kuma kaga ba da kai za ta tashi ba sai ta saki tashi kuma wato kenan da wani to wannan shine misalin rayuwar duniya ko dai ta kare ko kuma kai ka kare yana iya yiwa kudin ne yana nan kudin kai sai a ce ka mutu ka bar kudin shikenan dai magana dai iyakar ta annan ji sakwata ko ko kuma mulki kana cikin mulkin sai a zare ran shikenan dai ka tafi ka bar shi dama dan mene ko ka tafi ka bar shi ko tafi ya barka haka ne to saboda haka wannan misalin rayuwar duniya kenan kamar misalin gona ce da zaka ga bushashiya yau ruwa ya zo an gyara ta ta yi kyau wata rana sai ka zo ka ga an girbe ta gaba daya an girbe ta gaba daya kaddara ma musiba bata zo mata ba akwai lokacin da za a ce yau kai da kanka zaka dauki magirbi geran nan da kake gyara shi kake gyara shi nan sai ka rika sare shi sai ka rika tsare shi ko yawwa wa ka ce kullun guro yace shi sai ya ga alkawarin da mutum yayi wa gero alkawarin da ke tsakanin sa da a sare kullun guro a gyara gero yace wallahi ba zai mutu ba ka gyara ka gyara ka gyara sai ya koma sake mai da sai wasa sai ran da ya ga mutum da kansa ya dauki magirbi ya samu gero kan yana tsare ce dama karshen ta kenan alkawar to da iblis ta shiga shi ma sai mutu to haka ne ko masifa bata zo ba akwai lokacin da kai da kanka zaka zo ka sare saboda haka sai kaga an waye gari jeji in ka leka sai iyaka kallon ka azbaha shi man ta zuruhuriya wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira saboda haka wannan rayuwar duniya ne yadda take kenan Allah madaukakin sarki ya saba mana misali sai yace kazalika tamkar wannan bayanin da muka yi nufassilul ayat haka muke sa ayoyi fasali fasali dalla dalla falla falla a fili babu wani boyo boyo likom ya tafakkaru amma ga mutanen da suke tafakkuri saboda haka babu abin da yake tabbas Allah madaukakin sarki shi da kadai wato kenan tabbas da yawa mutum da yake cikin halin wadata ko halin mulki ko halin lafiya sai ka neme shi ka rasa sai ka neme ta karsa ta tare da shi wata rana to da in ta same ka sai kai kokari ka ci ribar ta to muje wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim
Allah madaukakin sarki yace wallahu yad'u ila daris salam ila daris salami Allah madaukakin sarki shine wato kenan yake kiran ku zuwa ga daris salam daru salam menene daru ba gida ba salam fa aminci ko Allah shi ne kansa yake kiran ku zuwa ga gidan aminci idan mun dauke shi haka wasu malamai suka ce assalam din ai sunan Allah ne ba akwai assalamu ba Allah madaukakin sarki shine assalamu to gidan Allah wallahu yad'u ila dar salami Allah yana kiran ku zuwa ga gidan Allah assalam ko waya di ilahi man yasha kuma in yayi kira din wanda Allah yake son sai shiga wannan gidan sai ya shirye da shi hanyar sai ya ji kiran sai ya ansa sai ya bi sai ya shiga cikin gidan ko wannan kuma hanyar gidan hanyar gidan sai ya nusa da shi ila siradin musakin hanya wadda take tsayayya wadda za ta kai shi zuwa ga wato kenan gidan don haka Allah madaukakin sarki shi yake kiran mutane zuwa ga wato kenan gidansa shine gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na gani a cikin mafarki kamar kai ka ce jibrilu ya zo ya tsaya a daidai kaina ina kwance mikal shi ma ya zo ta daidai kafata sai ɗaya ya ce ka fatsawa wani misali da wannan saba mana misali da wannan sai ce to wannan misalinsa kawai misalin mutum ne ya gina gida ya kawo abu da ake kira ma'aduba in ka ji balarabe ya ce ma'aduba dining table a saka komai da komai na duk abin da kake tsammani a duniyan nan na kayan jin daɗi mutum ne ya gina gida ya kewaye ya yi hall ya sa dining tables aka sa abinci kala-kala kowane dining table wannan da irin wannan wannan da irin wancan wancan hakan nan misalin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke kwatanta mana sai mutumin bayan yayi wannan ya sa wannan abincin sai fita ce ya ku jama'a ga gida na yi ga kuma kayan ci kaca-kaca sai wadda mutum yake so kuma sai inda man sai tsaya saboda haka ku zo ku shiga sai zama wa'yansu mutane sun ji kiran sun kuma yarda sun tafo sun zo kuma sun zanna suna ci wani zo suka ce a kai haba wani bata lokaci ne to sai ce misalin wannan mutumin da ake magana ya gina gidan nan shine ubangiji da kansa gidan kuma ita ce aljanna wannan mutumin da yake zuwa ke kira kuma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaka wanda suka aisa kira annabi sallallahu alaihi wasallam su za su shigo cikin wannan gidan aljannar su zo su kawo kan wannan ma'aduba din su zaɓi tebur din da suke so su ci abin da suke so iyaka lokacin da suke so don haka a nan ta yi malamai suke cewa akwai bukatar mutum ya taka tsantsan a wajen wato kenan arkin ibada a wajen biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na ibada shi shi kadai shine garanti idan mutum ya kuskura ya bar na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama wani wani daban to zai iya deflecting dinsa zuwa wani guri daban amma in na annabi sallallahu alaihi wasallam da zai kawo shi har cikin gidan ko zai kawo shi kan siratul mustaqim to haka wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali yace misali na da hanyata kan misali bishiyar dabino ne a can ta ga ganyayyakinta sun yi haka ko wannan ganyen ya yi haka wannan ganyen ya yi haka can karshe kuma akwai dabino ga bera a ƙasa yana so ya ci dabino idan ya kama kan gindin bishiyar dabino nan yana ta hawa hawa hawa hawa hawa idan bai kauce ba zai je gurin dabino idan kuma da ya isa sai bi ganye guda ɗaya eh ina zai yo automatically kasa zai yo da zaran ya samu ganye guda daya a hawa na ganyen dabinan da ko sai bin shi haka haka haka haka sai ga yana lankwasowa sai ya zo kashin sai ya pop ya faɗo automatically ba zai ci dabinan nan ba amma in ya bi taryan taryan wannan ganyen a kai ganyen ne nan ya zuce wannan ma ganyen yana wannan ma ganyen yana wannan ma haka har sai ya je tsololuwa to zai je samu dabinan nan zai ci haka misalin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wato kenan sunnansa a ce wani hadisi ya saba wannan misali yake cewa misali hanyar nan da nake kira hanyar siratul mustaqim wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula yace kamar misali hanya ne guda ɗaya ga ta nan ana tafiya amma akwai kofa akwai exit ta ko ina a bakin kowane gate akwai mai kira yana kira in kana cikin tafiya sai ce baka da Allah nan tanan ne dai tanan ne shike da sai ka bi da zaran ka bi automatically ka san ka fita ka sauka in kai gaba ma kowace kofa akwai mai kira ko yaminan ko shimalan don haka duk inda mutum ya karkata yamin ya bar na annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwa ya kama na wani mutum sabanin na annabi sallallahu alaihi wasallam automatically exit ne wallahi zai fita ko ta nan haka ko ta nan haka don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce abdullahi dan masaudi yace ya zana mana layi haka yace qattala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qattan annabi sallallahu alaihi wasallam zana mana layi wa qatta min janibihi qatadan sigaran ya ta gefen sa ya ja layi ta nan ya ja layi ta ya ce wannan ita ce hanya ta mustaqiman wannan hadha sirati mustaqima fattabi'uhu aka ce to wayannan yan layukan gefen kuwa sai ya ce su kuma su ne wato kenan a hawa son zuciya a bakin kowane zaka samu malami yana kira malamai da za su kira kowane malami ya ɗebo abinsa da yake so shi ma duniya ta sai shi ya samu ɗaukaka ya samu jama'a ya samu mabiya in ya mutu a rika tuna shi ana abin dinsa to ya tsaya a bakin nan duk wanda suka bi shi nan za su yi wannan malamin ma haka wannan malamin ma haka wannan malamin ma haka wannan malamin amma kuma ita sirajin mustaqim din nan haka take to saboda haka yana da kyau mu yi taka tsantsan mu takaita ko da ɗan kaɗan ne akan abin da yake da garanti daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama wato kenan sai ya zama wato kenan mutsiyar shi ne Allah madaukaki sarki ce wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kiran ku zuwa ga gidan zaman lafiya akwai zaman lafiya da wuce aljanna yana kiran ku zuwa ga gidan zaman lafiya wa yahdi man yasha'u kuma Allah yana shirye da duk wanda ya so shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya shine a sakamakon kiran annabi sallallahu alaihi wasallam zai kawo hanya madaidaiciya har ta kai shi wato kenan zuwa ga wato gidan aljanna saboda haka yana da kyau mu yi taka tsantsan sosai a rayuwa don da zarar rai ya kubuce to babu lokacin da zaka dawo kuma kai gyara to mu je malam lilladina ahsanul husni wa ziyada wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla ulaika ashabul janna hum fiha khalidun Allah malaukaki zaki ce lallai zina asalin husna wa'anda suka kyautata aiki a nan gidan duniya to su ma za a ba su abin da ake kira alhusna wato kenan za a kyautata musu wanda ya kyautata za a kyautata masa wanda ya aiki na gari wato kenan za a ba shi kyakkyawan sakamako don haka Allah madaukakin sarki bai damu da yawan aiki ba amma ya damu da kyakkyawan aiki ko liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan bai ce aksaru amalan ba to haka yawan ibada yawan tarin kaza yawan kaza yawan kaza duka ba shi bane a'a wanne ne mai kyau wanne ne mai kyau yanzu kamar misali fa a ce a cikin kudin zamanin mun nan dai ka tara irin fojeri yan dubu dubu dubu din nan ka cika masallacin nan idan ka je aka dora su akan fitilla duka za a iya kore su wanda ya zo da cikin aljifunsa masu kyau sai ya sikelin a lokacin da ake bincike ko bincike ake yi duk kudin da ba kyau ba jebu ne za a abin wala za a iya karbar da naka duk a kabar da su wanda ya zo da cikin aljifinsa masu kyau kawai shi kaɗai sai ya suke ne to sau da haka mai kyau ake nufi allah maɗaukaki sarki ce lillabe na asanu duk wanda suka kyautata allah zai ba su alhusna shine wato kenan abu mai kyau malamai suka ce alhusna din nan ana nufin wato kenan aljanna ne ana nufin aljanna ne wa ziyada zai musu kuma ƙari akan aljanna din zai musu kari akan akan aljanna suhaibur rumi yace an ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-aya lil ladina asanu husna wa ziyada dinnan aka ce menene take nufi sai yace idza dakala ahlul jannata aljannata wa ahlun nar nara duk lokacin da yan aljanna suka shiga aljanna aka ce yau an gama yan aljanna sun gama shiga babu wani wanda zai sake shiga yan wuta sun shiga su ma sun tabbata babu wani wanda zai sake fita kuma a ciki ko nada munadin mai kira zai kira ce ya aljanna ya ku yan aljanna ina lakum mau'idan lalle kuna da wani alkawari inda Allah a gurin Allah madaukakin sarki yuridu an yunajjizakumuhu Allah yana nufin yau zai zartar muku da wannan alkawarin Allah ya yi muku wani alkawari yau zai tabbatar da shi zai tabbatar da shi qalu sai ya Allah sai mai kiran alam yubayyid wujuhana yanzu a Allah bai haskaka mana fiskokinmu ba ko saboda aka ce wujuhun yawma idan na'ima ko ila rabbiha nadira Allah madaukakin sarki ya fuska ya sa mana ni'ima a cikin fuskar mu mu ba mu da wata kenan matsala ashe Allah bai mana haka ba wa yusaqil mawadinana ashe Allah to masha Allah ashe Allah madaukakin sarki bai nauye mizanin mu ba tunda kaga mun shigo aljanna it means mizanin mu na alkhairi yayi rinjaye akan wanda ba abin nan ba kuma mun san da falalar Allah ne mizanin ya abin nan ashe Allah madaukakin sarki bai tsayar da mumina nare daga wuta ba duk Allah madaukakin sarki yayi mana wannan kala sai yace fa yukshifu alhijab fa yukshifu alhijaba sai a yayi hijabi tsakanin su da Allah madaukakin sarki fa yanzuru da ilahi sai su ga Allah madaukakin sarki suna cikin ni irgawa kansu neman da Allah ya musu shikenan sai su ga taya kawai an yayi hijabi sai ga ubangiji za su ga ubangiji da idaniyan da Allah maɗaukakin sarki yawa take nan ya halitta musu sai zuru ne ilahi fa wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantsa da girman Allah ma atahumullahu shay'an Allah bai taba ba su wani abu ahabba ilaihim wanda suka fi soyuwa minan nazari sama da kallon da suka yi wa Allah maɗaukakin sarki ba wala a karale a yunihim ba abinda kuma suka ji daɗinsa a cikin zuciyarsu suka yi farin ciki da shi sama da wannan don haka kenan Allah maɗaukakin sarki muminai ranar lahira za su gan shi in sun shiga aljanna lillazi na sanar husna Allah zai ba su aljanna ita ce alhusna wa ziyada shine wato kenan ganin Allah maɗaukakin sarki duka ahlus sunnati wal jama'a sun yi ittifaki akan cewa lalle za a ga Allah ranar lahira wujuhun yawma idan nadira ila rabbiha nazira fuskokin mutane a wannan lokacin tana cikin ni'ima kuma za su kalli ubangijin su wa'anda suka tawaye akan cewa ba za a kalli ubangiji ba su ne kawai mutazila mutazila su ne suka ce a'a ba zai yiwu ba aka ce me dalilin ku suka ce aga a sha alkurani ce la tudrikul absara wa huwa yudrikul absar absaru ko la tudrikul absaru wa yudrikul absara ai ganne ba sa kallon Allah madaukakin sarki ba san kuma wannan yana da haddi wato kina iyaka nasa anan gidan duniya ne ba saboda haka Allah madaukakin sarki yace wanda suka yi aiki mai kyau lillazina asalu kun ga mun yi magana menene aiki mai kyau aikin da yake da stamp daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne to Allah zai ba su alhusna shine aljanna wa ziyadatun zai kuma zai kara musu wato kenan abin wala arhaqu wujuhuhum qatar babu wata jida ko wani yana ko wani menene abin kwantsa da za ta zo ta rufe idon su wala zilla babu kuma kaskanci da za su sake saruwa da shi kuma ta yi a duniya a sakamakon addinin su an kaskantar da su an walakantar da su amma daga wannan ranar babu wannan don haka idansu babu yana babu kwantsa da za ta hana ba za su ga Allah maɗaukakin sarki ba wala ka sabu aljanna wannan sune asalin yan aljanna Allah ka samu na cikin su sune asalin yan aljanna kun fi ha khalidun kai a cikin ma za su dawama sun shiga kenan kuma har abada ba su wato kenan ba fita to mu je malam والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قدعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
Allah madaukakin sarki ce wallazina kasabu sayyiati wanda kuma suka tsoroci munanan ayyuka a duniyan nan ana aikin alkhairi su kuma ba wannan ne ya dame su ba ana na filfili su ba wannan ne ya dame su ba ana karatun alkhairi wannan ne bai dame su ba ana zuwa gurin wa'azi a saurari karatu wannan bai dame su ba kullum abin da suke tsururutawa munanan ayyuka ne to su wayannan jaza'u sayyi'atin sakamakon da za a yi musu na mummunan aikin da suke yi za a wasu sai atin mitliha wani wato kenan mummunan aiki misalinsa idan sun yi zunubi guda daya za a sakamta musu in sun yi aikin zunubi guda daya za a sakamta musu da zunubi kwana daya in sun yi guda goma za a sakamta musu da zunubi kwaya goma amma su muminai in sun yi aikin alkhairi Allah madaukakin sarki yace falahu ashru amsalha ko man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha in mutum ya zo da aikin alkhairi Allah madaukakin sarki zai ba shi goma misalin wannan amma su fa saboda rahamata ubangiji yace sayyi'atin mithliha aikin zunubi ɗaya za a ba shi zunubin guda ɗaya aikin zunubi yayi guda amma duk da haka tarhaquhum zilla wallahi kaskanci sai ya lullube su sai ya lullube su ayin ka lura shi dama zunubi yana da shi'umci yana da shi'umci ko guda ɗaya kai sai ya bakanta maka rayuwarka ya bata ka har duniya ta kare har duniya ta kare kai ba zai tsaya kanka ba zai bi har zuriyanka da sauransu don haka tarhaquhum zilla kaskanci zai lullube su wato kenan a gaban Allah madaukakin sarki a wani lokacin saboda me sun yi mummunan aiki falala kuma har suka mutu wato kenan ba su tuba ba har sun kai matsayin da za a je a kama su da wannan malahum min asimin wallahi ba su da wani wanda zai kange su ya kana su haɗu da wannan kaskancin da wannan walakancin da wannan matsala ɗin min Allah in ba Allah madaukakin sarki ba Allah madaukakin sarki shine kadai zai iya shi kuma Allah madaukakin sarki zai musu haka idan su tuba a gidan duniya idan suka bari to shikenan Allah madaukakin sarki shikenan sai ya kare su amma in ba haka ba suka tafi lahira da wannan abin to za su shiga halin da ake cewa ka annama ushadu wujuhum qitan min al-layl muslima kaman kai ka ce an lullube fiskokin su da yanki in an ce qita'atun yanki kwaya daya qita'un ko qita'an yankoki yankoki to yankin ba ɗaya ba ba biyu ba ba Allah kaɗai sai iyaka yankokin su minan laili musliman na dare mai duhu yanzu misali a ce za a ɗauke nefa ba nefa ba fitila babu komai za ka gado idan ba farin wata idan aka sake awa ɗaya duhun zai karu in aka sake wata awa duhun zai karu in aka sake to duk yanki yanki na dufin na farko dufin farko da dufin biyu da dufin duk a hada a manna a fuskar su me za su gani a daidai lokacin da wayancan yan aljanna su kuma za a yaye hijabi su kuma za su ga Allah madaukakin sarki babu jida babu yana babu kwantsa da za ta shiga idan su ta hana su ganin Allah madaukakin sarki to yanzu su ba za su ga komai ba dan haka kenan kaga a wannan irin yanayin a wannan irin yanayin idan an ɗauki ɗan wuta an sashi a wutar ba zai ga wutar ba ma sannan ba zai ga wanda suke cikin wutar ba ma mala'iku da kusa da shi mutane da kusa da shi a cikin irin wannan dufin ba zai ga an rufe idonsa don haka zunzurutun azabar zai sha ba zai san ta inda ma zai kama ba ya ma zai yi ina ne gurin fita ina ne babu Allah ka kyashe mu da wannan to saboda haka wannan shine wato ke da makomansu Allah ce ulaka sabun na wannan kuma sune yan wuta sune asalin yan wuta kun fi haka ne kuma su ma masu dawama da a ciki don haka kaga jama'a guda biyu ne wayancan asabul jannati kun fi haka ne wayannan asabul nari kun fi haka ne to haka yanzu mu ne muke dare a duniya mu ne muke da damar mu tsaya mu zaba mu gani nan za mu yi wato kenan ko kuma wato kenan ɗaya gefen Allah sauka ta mu je malam ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون bayan an mana wa'azi Allah maɗaukakin sarki ya sake mai da mu zuwa ga tarihin mutanen Makka da kuma kewayenta yace wa yawma nahshuruhum ko wa yawma yahshuruhum ka tuna ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tashe su jami'an gaba ɗaya ranar da za a yi tashin alkiyama gaba ɗaya za a tada kowa da kowa da mu da su da kowa da kowa sun mana kul ko sun mai kulu sannan sai Allah ya ce ko kuma ji Allah ce sai mu ce lillazi na ashirku a wanda suka shirka duk wanda ya yi shirka shirka tana da matsala fa ƴan uwan musulmi akwai bukatar mu samu lokaci mu tsaya mu karanci mai shirka saboda wato kenan mu nisance ta arabtu sharra la li sharri lakin li tawaqihi kuma la yarbu sharra min alkhairi ya kafihi haka wani malami yace ina koyan ilimin sharri ba dan na sharrin ba dan na kare kaina saboda in baka san sharri ba ba za ka iya tantance shi tsakanin sa da alkhairi ba sai ka iya fadawa ciki Uzaifu Tilemani yace kana nasu yasaluna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an me alfada'il mutane suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka nawa zan yi tafi aljanna menene zan yi Allah ya gafarta min kaza kaza kaza me yafi lada me yafi abin yace wa kuntu as'aluhu an sharri ni ina tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam akan sharri ne ban damu da yawan aikin alkhairi da zan yi wa a'a na fi damuwa da menene sharrin da zai kama ni ya cinye ni a daidai lokacin da nake neman abin da zai ci ya gabata ya kiyaye kuma abin da zai cinye ni saboda ina tambayar sai ce mukafatan an yudrika ni saboda tsoron kar sharrin ya kama ni kar sharrin ya kama ni to kaga Allah madaukakin sarki yace summa na qulil ladina ashraku masu shirkan nan zamu ce musu makanakum ku tsaya inda kuke sun tafoyo za tafi a ce kifu makanakum ku tsaya a inda kuke antum wa shuraka uku da ku da gumakan naku ko kuma da ku da duk abin da kuke abin mun san cewa shirka ba ta takaita a masu bautan gunki ba shirka ta shiga cikin abubuwa da yawa wanda yake aiki shedan bautan shedan ne shirka ce shirka ce wanda yake wato ke da dagutu bin dagutu shi ma shirka ne shirka ne aljanu idan sun ɗora mutane akan abubuwa na ibada irin nasu shirka ne bokaye da suke zuwa suke ba mu fatawoyi na abubuwan da zamu yi na addini wallahi tallahi bin su shirka ne yarda da abubuwan da suke faɗa na rantsa da girman Allah shirka ne to duk wanda suka yarda da abubuwan da bokaye suke yi bokaye na ga sunan yau wannan ya zo zamanin sa wani ya kau wannan ya zo zamanin sa wannan ya kau da iya dodo ta yi zamanin ta ta kau menene zulai azziya zulai ta yi yayin ta ta kau ibrahim nagari seri ya yi yayin sa ya kau wane ne ya yi eh na tanko na zuru yayinsa ya kau ya zuga mai malmala shi ma yana yinsa shi ma zai kau duk wayannan abin da suke jihira a kansa na rantse da girman Allah shirka ne kuma ranar lahira Allah maɗaukakin sarki zai ce da ku da su ɗin ku zo makanakun ku tsaya a inda kuke fa zayyalna bainahum za mu tantance tsakanin su wallahi masu imani Allah zai ware su gefe duk mutanen da suke bin bokaye wallahi Allah zai mai da su wato kenan ɗaya gefen za a tara su shikenan wannan aware mutanen kirki ta nan su aware su gan wakala Allah madaukakin sarki yace wakala shuraka'uhum su abubuwan da suke shirka da su din su ne za su ce ma kuntum iyana tabudun wallahi ba ku kuke da za a ce to wayannan ku ne kuke bauta gumaka ko ku ne kuke shirka da wayannan to da ku da su din a tafi wuta sai wannan sai a'a ko kuma a tambaye su me yasa ake bauta muku me yasa wayannan suke bauta muku me yasa wayannan suke biye muku a cikin lamarin ku da abin da kuke fada sai su ce ma kuntum iyana ta'buduna mu fa ba mu kuke bautawa ba a wani lokaci aka ce zargi ne zai zo ku kuka batar da mu za su fada ma gumakan masu bautan gumaka za su ce ma gumakan ko kuka batar da mu kuka dora ma kan bautar ku sai su ce a ma kuntum iyana ta'budu mu fa ba mu kuke bautawa ko kuma wadda suka bi dagutu ko suka bi aljanu ko suka bi bokaye to su ma za su ce ku kuka batar da musa su a a ba kuntun iyana ta bin ku dattan ku nemi da ka abin ai ko shaydan ma an karanta mana a cikin surati ibrahim in ya shiga wuta zai adresin yan wuta zai ce zai ce ba ruwana da ku ko mutane da ce shaydan ne ya batar da musa ta kai daga wallahi zai ce kar na kara jin wani ya ce shaydan ne ya batar da shi da ma can ku kuka batar da kanku to saboda haka ma kuntu iyana ta abuduna ba mu kuka kasance wato kenan kuke bautawa ba saboda haka za a yi istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u da su da suka bin da su da aka bin su kowa zai zama yawa take ne nasi ne wa dan uwansa ba ruwan kowa da kowa so ne ba za su yadda ba in masu bauta gumaka ne malaman tafsiri suka ce Allah zai yi rai a gunkin gunkin zai ce wallahi ba ni kuke bautawa ba ni ban ce ku bauta mun ba gunki zai kokari ya kubutar da kansa ballantana kuma mutane ne ko aljanu kaga da su suna magana ko to su suka fatar da ku amma kuma ranar lahira za su ce muku su sam ba su ba ku kamar yadda shaitan zai ce ba shi ba ku wa kana shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa aklaftukum Allah zai shaidan zai ce in ya hauka mimbari ce yan wuta Allah ya muku alkawari na gaskiya cewa in kun bi annabi sallallahu alaihi wasallam za ku shiga aljanna ni kuma na ce muku a'a ga abubuwan da za ku yi to Allah madaukakin sarki ya cika alkawarinsa ni kuma na saba muku don ni da ma ba abin nan bane amma daga ƙarshe zai ce ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikiya babu abin da zai iya tsina na muku kuma babu abin da za ku iya tsina na mu inni kafartu bima ashraktumuni min qablu duk abin da kuka ce na yi muku nan ƙarya ne ban yarda ba wallahi ba ni ba su sadaka ba wanda zai sake cewa shi ne ya batar da shi hakan aljanu za su ce wallahi tallahi kar ku sake cewa mu muka batar da ku haka wayannan boka za su ce wallahi tallahi kar ku sai mu muka mu muka batar da ku hakan nan za a bambance tsakani a baran baran a wannan lokacin dan me idan damuwa muke da ita mu koma gurin Allah madaukakin sarki mana kuma mu san cewa idan Allah madaukakin sarki ya dora mutum jaraba ko ta talauci ko rashin lafiya ko wani abu makamancin wannan ba sharadi ne sai an cire ba ai jarrabawa ne in ka mutu da ita da imaninka ka mutu da abin nan shi ma wani hanya da ta shiga aljanna idan misali ina da rashin lafiya ko ina cikin talauci ba dole ne sanin arziki ba ina mutu da talauci na akwai amfani da talaucin zai mun ma dama ina bin Allah akan wannan ina mutu da rashin lafiya ta taimu sanadiya akwai abin da Allah madaukakin sarki zai min ranar lahira ma dama ina nan akan hanya in kuma Allah ya ga dama zai iya yaye min ya bani arzikin ko ya ban lafiyar ko ya ban wadatar ko ya ban mulkin ko ya ban duk abin da nake so in Allah madaukakin sarki ya ga dama zai iya min domin Allah ba a tilasta shi sai dai a roke shi in ya ga dama yi mu gane wannan to sau da haka za a yi baran-baran tsakanin su da wato kenan wanda suke bin su faka fa billahi to mu karsa wannan ayan
وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين Allah madaukakin sarki ce faka fa billahi shahidan Allah zai zama shaida kuma Allah ya isa ya zama shaida bainana wa bainakum tsakaninmu da mu da ku in kunna ne ba ta tukun la gafirin wallahi mu ba mu san kuna ma wani mana wata ba wato kenan du za su ce ba Allah shine shaidan mu gunki Allah zai bashi baki ya magana ya ce Allah shine shaida na ni ban san kana bauta min ba su kuma aljanu da shaidanu da bokaye su kuma ƙarya za su musu a lahira din shaidan ya san shi ya batar da mutane wallahi zai ce ba shi ya batar da su ba bogaye sun san su suka batar da mutane na da Allah za su ce ba su suka batar da su ba haka kuma wato kenan aljinu sun san su suka batar da mutane za su ce wato kenan ba su abin ba ba ba ba ba su suka batar da su ba dan haka hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wardu ila ila ila Allah malahumul haqq hunalika tablu هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله موليهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ذاك الله ce هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت annan ne Allah zai sa bala'i na kowace rai abin da ta aika ya zo same ta tablu ai za a jarabe ta da bala'in abinda aslafa ta aikata a baya yanzu a lahira ne ko to abubuwan da suka yi a duniya a wannan ne sannan rudu ilallahi za a dawo da su zuwa ga Allah maulahu mulhaq shine ubangijin su majibicin al'amarin su na gaskiya wa dalla anhu ma kanu yatarun duk abu da suke kirkira na ƙarya kuma sai bace za a kawo su gaban Allah kuma a musu wato kenan hukunci na gaskiya kuma hukunci na ƙarshe to za mu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa Allah ba mu iko aikata abinda muka kuskure Allah maɗaukakin sarki muna roƙon ka gane da mu kuskuren ka ba mu kuma ikon gyarawa to masha Allah
tambaya na farko yake cewa malam menene hukuncin mutum ya yi kasuwanci da abin da baya hannunsa misali kwastoma zo sayan kaya kai kuma ba da kada kayan sai ka karɓi kuɗinsa sai ka je ka siyo sai ka ɗora riba a ciki ko ka ɗauke riba
ka kawo masa kawo masa kuma irin wanda yake so eh kuma farashin ya yi masa eh amma da kudin sa ba insha Allah ba matsala na'am to ilimi ne ai mm, ko na'am amma bai san cewa haka ka masa ba ko
eh bis- to ga jin da yake eh ina da shi kaya kawo eh wannan dubu kaza ake saya shikenan to kai baka san inda zaka samu ba shi ya san inda za a samu ko ya karba ya je ya dawo ai nothing goes for nothing to ba ya taka ta ya ja karbo maka ba eh amma da kudin sa ka saka
amma dai kaya ka masa ai ko to shikenan ai to ya halatta insha Allah ina ga wani babu matsala in dai ba ha'inci aka saka na musamman ba yau in dai ka karba ne ka je ka karbo ka kawo masa ka zo ka bashi to ai kai maka dan sai yi wahala kada eh, to kai ne za ka tsora riba da kanka ko yawwa To- gwargwadon da kuka yarjejena kai da shi saboda yana iya yawan kaje kai ciko a can Eh, in ciko ne kuma fa mana a to in ciko ta kama ka daka cika ai dama ai a to ai ba haka ma'anar ma'anar take ba to ya take na zo siyan kaya gurin ka eh kamar yadda na fahimta zaka eh, zaka sai littafi zaka sai a gona Yawwa.
kace baka dubu biyar ne eh kuma baka da littafi ko ba da littafin ka sai hawo ba ka kudi biyar din eh sai ka je ka siyo a wani guri eh sai sai shi dubu hudu yawwa da dari biyar Yawwa.
sai na zo na baka kayan ka a matsayin biyar din eh shikenan kai kana an gama da kai ai To.
amma da na je can aka ce min dubu shida ne to sai na sayo dubu shida sai in kawo in baka kuma kuma zan cika ma ɗayan ko ba a a a ai ka riga ka ka- ka ce mun haka to ne ai kuma ba sa.
haka ake ba to haka ya kamata a yi dama inda ake sayar riba ana ake samun faduwa ko yawwa inda ake samun riba ana ake samun faduwa eh amma dai tunda kun yarjeje shi ka alkawari zaka ka sayar masa dauko masa kawai zaka yi sai da ka dauko ka bashi kayan sa eh haka idan kuma kai wani abu daban to wannan kuma zai iya binka to a cikin kasuwancinka wallahu alam to mu je.
to yake cewa malam wani sa'in na kan tsinci thesis na takardun qur'ani mai girma a Mm, gida mm, ko a makaranta mm.
shin idan na tara su sai a kone eh, yauwa don kona ne ko ya zan yi Eh, sai a Ko kone.
kona ba zan yi eh babu laifi ko ka tonin rami ka binne inda kake ganin har za su lalace babu abin da zai zo ya tono su to
Mm.
eh, malam dan to yake cewa malam dan Allah wane ne boka ne kam ina so in san shi dan in guje shi
boka mai tsafi mana ko mai ba da ilimin gaibi na ya fa- ya fada maka ilimin gaibi shi ne boka na abinda ba a gane shi sai ta hanyar wahayi shi kuma ya ce maka ga abin da yake haka ne shi ne boka yawo shi ne boka na ba kuma na'ura aka yi amfani da ita wajen wata kenan research aka gano ba na haka kawai zai zo baka wani wani dabaru ya ce maka ai kaza ne ka- kaza gobe zai faru yawwa ko ya ce kaza ya kana da matsala kaza ko wani abu kamancin wannan da sauransu ba kuma ta yi ya gano hakan ne an tajiriba ba Na'am.
akwai abu da ake gane shi ta tajiriba akwai kuma abin da yake ya shafi wato kenan ruhi ne wanda yake kyanta a ce wahayi ya bada ansa a kai sai ya zama shi zai bayar abin da shafi wato kenan gaibi wanda shine boka Na.
mai tsafi mai bokanci mai abin nan duka irin wannan ana kiransu wato kenan boka to Allah saka alheri.
to amin amin wani ke cewa na saboda a sashi a cikin addu'a ne to Allah amsa mana baki daya saboda wata rashin lafiya da ke damun sa Allah ba da kuke sake ba shi lafiya wannan ma ke cewa yana bukatar yaran su ne ba lafiya a sasu a cikin addu'a to su ma Allah ba su lafiya sai a mana addu'a Allah ba su lafiya Allah ramaka mana addu'a eh wasu malaman za su iya abin saboda to dawalin nasil aka kama bi kadar ma adar su mina fujur za su iya zartar da sakin amma kuma wato ke tana da gado in ya muta wannan rashin lafiya idan auren idan auren an lura saboda ya cutar da masu gado ne ba malamai ba su yadda da wannan auren ba sai dai in bukatar yanayin ne ta kawo bukatar a yi auren to zai iya yin auren a wannan lokacin in bukata ce ta kawo ta tsakani da Allah in kuma so yake so ko wasu wata mace cikin gado don ya takura ma masu gado ko 'ya'yansa ko matansa ba za su yadda da wannan auren ba malamai ba su yadda shi ba Eh. amma in ya warke to sai ya auren sa ba damuwa to amin amin Allah rahma mana addu'a Allahumma salli ala Muhammad
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفره اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والمغفره اللهم انت عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انت عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وارث لنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فاتح